الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا شاتر غوتن أكو shekara ta biyar. bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba a wannan littafi na amalu da yau wal laila mun tsaya darasi na bakwai za mu tashi darasi na takwas babu ma ya kulu idan kharaja min al-khala babin da yake magana akan abinda mutum zai faɗa idan ya fito daga hanya kwanan ne wannan wannan ba daidai aka rubuta kasan a wannan babu miki babu ma ya kulu idza faraga min wudu'i cikin sa miki sannan kuma kamar za mu tashi hadisi na 32 ne ba na 22 ba 31 ma ko farai ku ga ikan 31 yau ma mutumin ya yi rafin nuwa yau ba, in goba shi ta da hadisi na ishirin da biyu ya zaba da darasi na bakwai to za mu tashi darasi na takwas hadisi na talatin da ɗaya a wannan littafi mai albarka na amalu da yami wallaila ta babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala inda za mu tashi nau'un aka wani nau'in daban idan mutum ya gama alwala قال أخبرنا عبد عبد الرحمن قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن حيوى بن شريح قال أخبرني زهرة وزهرة بن معبد أن ابن عمه أخي أبيه حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال babban malami ibn sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karantar da shi shi ma malamin sa Suwaid bin Nasir ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Abdullah ya karantar da shi ma malamin sa Aywa bin Shuray ya karantar da shi shi yace wato Zuhra bin Ma'bad ya ba shi labarin cewa annabi na ammihi lalle dan babban sa yana nufin akhi abihi dan uwan mahaifinsa haddathahu ya ba shi labarin cewa anna uqbata bin amir lalle uqba dan amir sahabo annabi alaihi salatu wassalam haddathahu ya zantar da shi kale yake kale ne umar bin al-khattab sayyidina umar dan khattab Allah ya tsara masa yadda ya ce da ni kale yake kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tira da aminci Allah tabbata a gare shi yace man tawadda duk wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa thumma rafa'a basarahu ko basarahu ila sama sannan ya daga idan sa sama fa qala sai yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu فتحت له ثمانية أبواب الجنة yace duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sun marafa a basarahu ila sama sai ya daga idansa sama shine abin da zaka ga yanzu da wahala ka ga kuda yake mu yawanci matasa ba ai a famfuwa ke alwala ka ga matashi yayi wannan da wahala an bawa tsofaffi su ma wanda suke da alaka da makaranta za su ne wanda in sun gama alwala sai a daga kai wasu ma ɗauka suke al'ada ba al'ada ba ce sunna ce ingantacciyar sunna ta annaba alaihi salatu wassalam a yi alwala a daga ido sama to sai yake faƙale yake duk wanda ya wannan ya daga idan sama faƙale yake ashhadu an la ilaha illallah na ce da ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah wahdahu la sharika la shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina ce da wa anna muhammadan abduhu wa rasulu lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne sai annabi yake fuki adlahu tamaniyatu abwabil janna za a bude makofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta wanda yake so sai ya zaba kaga dai kalli aikin amma da yake ke dan ya kwari ba zai baka kai ba yanzu ka iya za ka iya tunawa a yau yaushe alwalarka guda hudu da kai tun ta asuba har zuwa yanzu tsakani da Allah banda ta isha'in nan ko kuma a ce har ta magariba da kai watakila da ita za ka yi ta tsakaninka da Allah yaushe kai wannan addu'a inda census za a yanzu a wani watakila a cikin wanda za a samu gaba ko mutum uku ko biyar ba hadisi dan yayi nasara akan wannan bangaren ba zai baka kai ba saboda shi in ya baka kai to da wa za ka huta shi kuma ya riga ya rantsa shi an raka shi rantsuwar da ke dan yayi kenan sai an raka shi ayyuka alkhairi za ka ga wato in ka duba su yanzu misali ba abin da Allah yake so shine annabi yace kada harshen ka ya guje kana ambatan Allah ba wani abu mai sauri a gaɓoɓi irin saurin kaɗawa banda ido irin harshe ba za ka gane haka ba sai da kai surutu kawai yanzu ka kunna wayar ka kai ta recording ka zauna a cikin abokanka da kake hira ka zo ka kunna watakila idan ka kunna lokacin da aka kyale ka kai kake bayani ka zo ka kunna kai a za ka ce anya gani ne mai wannan surutun saboda yadda kake harshenka kawai hawa yake sauka to shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake haka da harshenka ya guce wajen ambata Allah madaukakin sarki saboda ba wata wahala ka zo bayan ka gama magana indai ba baka da lafiya ba wajen harshenka ya hauya sauka kawai ba wata wahala astagfirullah astagfirullah me wahala a wannan ka faɗa ka faɗa ka kuma faɗa harshenka ba zai ba jiki bane da zai zo ce na gaji kayi gudu ko kayi tafiya kafar ka sai ka nuna ba ka gaji sai ka huta amma har sai a musamman ka dauki salo wanda zaka dade kana yi zaka dade kana yi amma sai dan ba zai bari ba kaga wannan kalmomin yanzu um cikin sadara biyu an faɗe su amma sai dan ba zai baka ba sai za a bude ma kofofin aljanna guda takwas kaza uwar da kake so ka shiga kuma hadisi ne ingantacce saboda haka ga idan ba ka yi da yanzu sai ka dora nau'u na akar yace wani nau'in daban hadisi na 32 نعم قال أخبرني أحمد بن الحسن ابن هارون السباحي قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعد الأعور عن أبي سلمة عن ثوبان رضي الله عنه قال وابن مالم ابن السني يتي مالم انسى أحمد بن الحسن بن هارون السباحي يا كرم تدري فيما كما مالم انسى حسين بن علي ابن يزيد السدائي فيما يهدن تدري فيما مالم انسى في كما يتي مهي انسى shiwa kenan Ali bin Yazid al-Sudai din shine ya karantar da Al-Husayn shi ma kuma yace malamin sa Abu Sa'id al-A'war Abu Sa'id al-A'war suna da yawa shi sai aka yana da rajin lafiya ta ido daya sai ake matsin kiya da wannan cewa Abu Sa'id al-A'war su suna barani ba da nufin aibantawa ba dan a gane kawai shi za ka je na fito a ce ma wani kaza wani kaza duk za ka yi ta jin sunayensa a isnadi an abi salama an karbo daga abu salama mijin ummu salama an sauban shi kuma daga sauban radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace man tawadda duk wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a sannan ya kyautata alwalar ثم قال عند فراجه زنه فدا yayin da ya gaba alwalar la ilaha illa allah wahdahu la sharika la allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin cewa duk wanda ya gama alwala a wannan ruwaya kuma yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la kaga san cewa za ka yi ashhadu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan kuma cewa za ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin iya nan wanda kake biyawa kamar da ka biya a cikin da ga wajen an nemi ibadika salihi na bai inganta ba tsari ne da za ga wasu malaman fikiyu suka kawo abin da suka dogara da shi aka ce bai inganta ba abin da fi inganta shine iya nan za ka faɗi wannan allahumma bi anni min at-tawwabi Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba idan kana yawan tuba a taibu min az-zambi kamar la zambala duk mai yawan tuba daga zunubi to kamar wanda ba shi da zunubi ne duk abubuwan da yake faruwa a kowanne irin abu ne rayuwar dan adam inda zai rika komawa istighfari ya rika yawan yin to kuma Allah zai warware mai Umar bin Abdul Aziz ko shi ko Hassan al-Basri Umar bin Abdul Aziz yaran da ya fita kasuwa ya je ga wa ciniki sosai ban ya dawo sai ya to mu iyalan sai ce wai bai sallah ba sai ce ai wani yake to kai kai ya zamana me yasa yace Allah yake wa mur ahlaka بالصلاة واستكبر عليها فيك لا نسألك رزقا نحن نرزقك yake kaumarci iyalinka da yin sallah kuma ku daji a kai sai Allah yake la nas'aluka rizqan ba ba roƙonka ba mu wani arziki mu za mu azurta ta shine danganta shi da wannan cewa in dai ka ga mutum wato mu ana wasa da sallah a gidansa to zai rika shan wahalar samun abinci matar ka ba ta sallah kuma kana gani ƴaƴan ka ba ta sallah ba abin da ya dame ka za ka rika shan wahala a kasuwa kuwa kullum ko an samu za ga faduwa za a kai amma kiyaye sallah akan lokaci yana sa abubuwa ta bude bi to shine kaga za ka faɗi wannan Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba annabi yana tuba a rana sau ɗari wata ruwa ya sau saba'in ana yi ne don a koya ba ai mun biya cewa annabawa annabi ba shi da wani zunubi karatun mu na zira an za ku tana cewa kai in ma annabi yana da zunubi ta yaya ne shine khilaful aula tarkul aula ga abu mafi kyau ga mai kyau sai annabi yayi ne kyau to sai Allah ya tuhume ka akan wannan wanda kai yanzu ko ni in ga abu mafi kyau ga mai kyau sai na dau mai kyau ne Allah bai tuhume ni ba kawai da kaina lada na rage kaina amma annaba dole su mafi kyau domin sun fi kowa daraja sai shi ne kawai amma ba sa laifi annabawa kwata kwata sai shi ne yake cewa fata Allahu lahu samaniyata abwabil janna Allah zai buɗe masa kofofin aljanna guda takwas ya dukulu min ayyiha sha ya shiga daga duk wanda yake so wajalli min almutaghayyirina ka sanya ni cikin masu karfi masu tsarki da tsarkakewa kaga abinda Allah ya sa abinda ya ya sa Allah ya yi mutanen Kuba saboda mutane ne masu tsafta fihi rijalun yuhibbuna an yatadaharu haka Allah ya faɗa a tauba cewa a can Kuba akwai mutanen da kullum cikin tsafta saboda haka tsafta tana sa Allah ya yabi mutum saboda haka ka rika roƙo Allah ya sanya ka cikin masu tsarkin magana tsarkin zuciya da tsarkin jiki tsarkin magana ya zanto kalmomin ka ba munafurci yau zuciyar ka bata kudurce ko wani ba na shirka ta kiyaye tauhidi harshen ka ya kudurce tauhidi a harbi da na a jikinka a tsaftace kuma kake to shine abin da ake ne to shi ma wannan hadisin ya inganta banda malam ibn sunni tabarani da imam al-haythami ya ka a cikin majma'i zawa'i shi ma ya kawo a cikin littafin sa yace yace qala hadathana ibn mani'a me yace ana fata Allahu lahu ajiban gama ba fata Allahu lahu samaniyata abwabil jannati Allah zai bude masa kofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta duk wanda yake ke shi ma kaje yanzu kana da wannan salo salo in kaga dama alwalaka ta azhar kai ruwayar umar dan khattab in kaga dama alwalaka ta la'asar kai ta abu salama da taubat sai ga ka mamaye ina yawan ba da wannan misalin ka mamaye sunna annabi ka mamaye sunna annabi alaihi salatu wasalam kuma shine bayan Allah wannan fa shine kaunar annabi ta cewa ta ba shi ba cewa duk abinda annabi yayi kai kokarin kwatantawa wa in tudi auhu ba wanda Allah ya taba gaya wannan a duniya wanda annabi cewa an kun bi shi kun shirya Ni yadda mutum yake da nagarta Allah bai taɓa yi wansa akan wannan ba cewa an ka bi shi ka shirya annabi ne kawai idan ka bi shi ka shirya لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيعه cewa inda soyayya ka ta gaske ce to da kai wa annabi biyayya domin shi masoyi a gurin masoyi bin ta yake kaga wani bai bai aure zai ji fatawa yake ne ba to yake aure ta an yi engagement ko kuma an kusa amma zai ga bata ubanni zai ga yana tambaya malam in nace kaza ba ta yi sai in ce mata kaza sai ce wani abu tun yanzu an fara wannan gwagwarmayar ya fara tambaye cewa anya tana son sa ko ba haka bane mala bai yana gane wannan gaskiya saboda haka kaga yayi ka'ida shi ne in kana kaunar mutum kana son sa to kai ma biyayya wallahi za ka ga in dai da gaske ne kana son sa nan ne layin kake zama in kace mata ba za ta kara bi ta daina bi za ta canza hanya gaba ɗaya saboda kai to kuma sai zanto wata irin doyayya kake wa annabi doyayya sai abu aki wala in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni duk wannan ayar ba a gane ta ne afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha cewa in dai kuna san Allah ka gaya musu in dai suna kaunar Allah to ku bi ne da Annabi alaihi salatu wasalam yuhibbukumullah in kuka yi haka kuma kuma Allah zai so ku saboda haka ya kamata a kiyaye babu wanda yanzu zaka shiga kabari a tambayoyin da za a yi ma a duniya bayan ta ta Allah madaukakin sarki sai kuma Annabi a kansa za a yi ma tambayoyi in ka amsa shi kenan kuma option ne obligation in ba ka amsa ba kana saka mai wuya duk wanda wanda za ka samu tangarɗa ba ka da matsala amma in ka samu tangarɗa da annabi alaihi salatu wasallam wallahi kana saka mai wuya ba za ka kallake ba to wai na abubuwan su ya kamata mu kiyaye shi annabi alaihi salatu wasallam duk abin da za a je da wani wasa da za a kai a komo logo area ne logo area ne ba a shiga gurin nan so al-khatul ahmar ne wannan shi ne hadisi ne ingantacce shi za a gaya ba su abdullahi dan umar ko ko tari suka za annabi yayi sai sun gwada tari Allah sai sun gwada sai ran da yazo gurin ya ga da yaje gurin nan da annabi ya yi irin wannan tari ke shi ma ya kakaro shi ka ji masu kaunar annabi da gaske قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي انا عمرو بن عبد الله بن وهب ابي معاويه النقعي قال حدثنا ابو الحواري عن انس بن مالك رضي الله عنه وحول سند وكما حا يجون مالهم فيتي وحدثنا عبد الرحيم بن محمد بن عمرو قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله النكعي أبو معاوية قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحول سند وأخبرنا ابن منيع قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمرو بن عبد الله بن وهب النكعي عن زيد العدلي عن انس بن مالك رضي الله عنه وحول سند واخبرني محمد بن احمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن وهب عن زيد العمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم duban malaman nan duk wannan isnadin sai zai haddace shi akan ce kana kalle jira ce ba ka koma baya ko mutum dari ne Allah haka ya haddace shi sai bayan daya daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan kowa an san wani ya haɗu da wani wani da wani ya haɗu da wani da an zo kan wani za a ce a ka je ka ga isnadin ya je ya rubat ya kuma rubat duk sai an yi kiriya Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace malamin sa ibn Mani'a ya zantar da shi shi ma malamin sa Sa'idu wanda ake kira Yahya ibn Sa'id abu sa'id shi ne alkunyarsa shi kuma yake husaini bin ali al-jawfi shi ma ya zantar da shi shi ma amr bin abdullahi bin wa'ab abu muawiya an-nadai kun gane shi wannan abdullahi bin wahab ɗaya daga cikin ɗaliban imamu malik ɗin nan wanda ya taɓa yi wa imamu malik yara kuntuna wata rana imamu malik ya ba da fatawa a kan hadisin da yake hannu ya ce babu ba sunna ba ne shi kuma ya san hadisin ɗaliban ka ne kuma da aka taiki sai yi in gida ya karama sallah kamar ka ce kaza kaza kaza kaza ya ce akwai hadisi ya ce to sai ya gode da aka dawo karatu yake rannan na ce kaza amma akwai hadisi wani ya gaya mai shi da ikilashi suke a kuntu ba wai neman juna bane ba yan social media bane da ikilashi ikilasar dan Allah ake wannan shine kuma yake kara karatu albarka a yanzu Abdullahi bin Wahab shi kenan sai ya zama sai ya zama Imam Malik da shi ba yana nan a malakinsa amma nobody above the mistake eh kuma sannan idan zai iya yiwa duk lokacin da kake mai karantarwa yake karatu abin da ya kamata ya hararo shi ne dama wannan nasa opportunity ne akwai wani gurin da aka zo kuma wani da yake sauraro ya fi shi sanin wannan gurin haka ake yi kai ka san bangare kaza amma wane kuma shi ya kware kware a bangare kaza kai kuma baka sani ba shikenan sai a zauna lafiya to su za ga magabata haka ce ba shi da wannan jin kan babu sai da Umar waye ba jara ba dan yaro bane matashi Abu Sa'id ne ko dai ya zo ya yi masallama a cikin Abu Mutalashar ya je masallama a gida Assalamu alaikum wa rahmatullah dan uwansa ne a adhun in shigo ya jijiru assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya faɗa a cikin jorkin nurko yawwa idan ku je kun yi wato al'ishe za mu talata hadisin abu ka idin kudiri neman izini uku ne da yawan nan uku kawai shi kuma sai na umar yana ɗan ciki ya jiyo ya amsa amma bai ji ba sai fito ya ji muryarsa yana zuwa sai ga ya yi sallama uku ya jiya zai tafi cewa annabi ya ce neman izini sai uku ne na yi kiran sallama na yi neman izini jiru kawai biya zai ce sai bi yana zuwa ya ga ya biya ya tafi sai bi ke ta kuma ya za ka goyi gida da yake ai al-istizanu salata neman izini sau uku ne haka annabi yake annabi za ka gaya wa za ka yi ƙarya shi bai san hadisin ba yake to wallahi ko ka kai gida ko hukunta ka hankalin Abu Musa al-Ashari ya kai ya tawo Madina yana zuwa ya tada majalisa ta sahabbai sai gaya musu abin da suke da sai na Umar ya kalle za ka ce sai kowa ya san wannan hadisi a majalisa kowa ya sani ya kalle Abu Sa'id al-Khudri ya ka ce zai ka ba shi amsa shi ya fi kowa ƙananan shekaru aka ce kai za ka ba da amsa sai dai yake ai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya ce kaza kaza sai yake to ya sallama yake ya sallama shi ke nan yana jin wannan yake ya sallama sau da haka su wai nan fasu ne sahabbai kullum na yau fada ula'ika ashabun nabi wa hizbuhu falaulahu ma kana fil ardi muslimin walaulahu mukadat tamidu bi ahliha walakin rawasiha wa autadiha hum falaulahu mukadat zalaman bi ahliha walakin hum fiha budurun wa anjumu haka yi zai kai ne wannan shi ne sahabba annabi alaihi salatu wasallam to zai ce نعم حدثنا وعيد حدثنا حسين بن علي الجوزي كذا جوا في كما معلم حسين بن علي الجوزي يا زنت دي في كما عمرو بن عبد الله بن وهب وجه ابي معاويه النكعي في كما معلم ابو الحواري انا انس بن مالك رضي الله عنه وهول السند ai an gane wannan hawala sana yawa ba je ka kuda da mu baya shi za ga ku gana kamar ne to za a rijal a cikin وحدثنا عبد الرحيم بن محمد بن عمرو yau oke shi kuma yake shi ma malamin sa Abdurrahim ibn Muhammad bin Amr ya zantar da shi shi ma kuma malamin sa Ziyad bin Ayyub ya zantar da shi shi ma kuma Abu Nu'aym ya zantar ya karantar da shi shi ma kuma Amr bin Abdullah Nakai ya karantar da Abu Nu'aym shi ne Abu Muawiya shi ma kuma Zaid al-Amri ya karantar da wato Abdullah Nakai shi ma kuma zai da la'anni malamin sa shine Anas bin Malik radiyallahu anhu ka sai aka tema wa awwal sarar wani isnadin ya kuma zuwa an gane ko sai yace akbara na ibnu mani shi kuma ibnu mani yace malamin sa Abu Hisham al-Rufai ya karanta da shi kuma Zaid bin al-Hubab ya karanta da shi kuma Auna bin Abdullah bin Wahab annaka ya karanta da shi shi kuma Zaid al-Ammi ya karanta da shi daga Anas bin Malik har yau in ka zauna kawai kai dirasa akan wannan isnadin za ka karanta su abubuwa da yawa eh in kai dirasa za ka ga yadda ake ta dawo da yadda suke yawon neman ilimi za ka gani radiyallahu anhu wa wala sanar har yau shi kuma yake wato malamin sa ibn sunni malamin sa muhammad bin ahmad ibn usman ya karanta da yi sannan shi ma malamin sa ibrahim bin nasr ya karanta da shi ma malamin sa abdullahi bin raja ya karanta da duk bayan da aka zo aka ce wala sana ce ta kaddarawa ibn sunni domin shi ne dalibin eh shi sinadin da muka zo muka ce wa wala sana sai ka fara kaddara ibn sunni a gurin domin shi ne dalibin gogormi gogormi da neman ilimin da ba an gaya ba malaman bukari mutum da wanda yake ba imamul bukari kun manta imamul bukari malaman su sun kai mutum dubu ɗaya da tamanin malaman sa da suka koya maka rai yau ko kowa hadisi ne ko koya maka kai ka san da yawa su dubu da tamanin ana abdullahi bin wahab shi kuma malamin sa abdullahi bin wahab ya kantar da shi kuma zaid al-ammi daga anas bin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi kira da azza Allah tabbata gare shi yace ma min abdin babu wani bawa babu wani bawa ya tawaddau da zai yi alwala fa yusinu alwudu'a ya kyautata alwalar shine thumma yaqulu sanne yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thalatha marat illa fataha Allah lahu thamaniyata abwab aljanna min ayyiha sha'a dakhala لفظ حسين الجعفي وابي نعيم to kaga wannan cewa babu wani bawa ya tawaddau da zai alwala ya kyautata da sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah babu wanda ya tantance abota wa sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake baki da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina ce da anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa salata maratin sa uku wanda ai ta yi kama da irin addu'a ba baya ko kai addu'a ka ruwayar sai na Umar ta yi kama da ita sai dai anan sai ce salata marat ka uku ba wanda zai fara ka uku illa fata Allahu lahu samaniyata abwabil janna kaje sai Allah ya bude makofa aljanna sai yace min ayi yadkhul min ayyiha min ayyiha ja'a da kala duk ta kofar da ya ga dama ya shiga sai malai yace lagu husainul ju'fi wa abinu ainin wannan lamarin Hussein Jobi ne da Abinu Umi kuma bai inganta ba amma ba mu da matsala don muna da ingantacciya a baya ba ta ce ya ce na Umar da muka ta farko da muka fara ba mu da matsala saboda haka wannan isnadin bai inganta ba yawa wannan jini babu ma ya kulu idza asbaha dama an gaya ma rayuwa annabi ake so a gaya ma a dunkuli to abin da zai magana shi kuma ba fito yake magana ba a ayyukan annabi rayu annabi abin da yake yi a yi ne ake so a gaya ma sai yace abin da zaka faɗa idan ka wayi gari haka nan kuma wai za an sama an gane ko idan mutum ya wayi gari ga abin da zai ce قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وأن سفيان سفيان الثوري hasan shi ne yana cikin mujabu da'awa lokacin da muka jabu da'awa lokacin da wani sarki ya rika mulka kamar yadda a jabi yawon sa'in bin dubai yana fiye kashe shi ya rika gudu shi ba daga wannan gari ya koma wannan gari daga wannan abin ya yi mai yawa da ya je wani gari ya tsaya a wani gari sai ya wani gari duk abin da zai yi ya yi kawai na kuma hakura na ban ma da abin da zan yi Allah kafin sarki ya zo garin sai mu shi ke nan Allah ya wuce da shi da ji maka amma duk garin da ya je jari yana so ya kai sun fa sha wahala bayan Allah nan karanta siyarwa alamin nubala ka ji gwagwarmayar da aka yi kawai saboda ni kai wata kila ko marinka ba a taɓa yi a kan addini ba mari amma su wani an wani an kashe shi wani an karya shi wani an raba shi da komai nasa akan addini to shi sa matsoraci wanda bai zai ba zai iya gwagwarmaya ba bai kamata ya ɗauri ga annabta ya ba ba ta matsorata ba can ba a bukatar ta wanda ke alhawariyun yan take da shi suke bai annabi alaihi salatu wasallam don ba abin da ya ma zafi da ne za a ce sannan mai neman yabo a yabe shi a ta brezin abin da ya shi ba mu ne yabo annabi a ai ba ka buƙata kawai so kai wa kake so ya ba ma Allah amma mu dai sai dan mutane su a kana haka ne ya wallahi ba za ka yi abin da ake so ba Allah yana so to kawai yawwa to shi ne yake cewa shi kuma malaminsa salamata bin kuhaini ya karantar da shi ma malaminsa abdullahi bin abdurrahman bin abza ya karantar da shi kuma daga mahaifinsa jiwa abdurrahman bin abza din radiyallahu anhu qal Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha annabi ya kasance idan ya wayi gari kala sai ce asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين in dai baka yi wannan da safe ba wato tashi kake kamar rogo ka kwanta kamar dankali ai ko yau ka ji wannan in dai ka san alƙaru ka ba akwai wannan aji ne annabi yake cewa asrana ala fitratil islam mun wayi gari akan turba tsarin musulunci shine fitara da Allah yake fitara raka Allah allati fadara nasa alaiha asali a duniya duk wanda aka haifa da za a kyale shi ba wanda ya koya ba wani abu sai zai wato zai hautar ba ta daidai ba zai ce ma Allah uku bane Allah ba zai ce ma wannan saman ne ta ce ta yi ta ba ba zai faɗa ba to amma fa abawahu yuhawi dani kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk ba abun haihuwa a kan fitar ake haifarta iyayen da suke mai da shi da yahudi au yi nasira ne ko su mai da shi ba na tsari kirista au yi majita ne ko su mai da shi ba ma gudu amma ka'ida yanzu da za a yi yara ai ayan waɗannan allazi na kafaru ba ka duwa sabi na ita duk an zuba su guri ɗaya da namu don suka tashi za su tsari suke bi kamar yadda kake ganin akuya yanzu aka haife ta ai ba zuwa ji a kama ɗan a nuna masa nonon babarsa ba hidima ce ta dabbobi to yadda ka ga wannan ya nemi nonon ya sa da kansa ya ja to ko shakka babu da za a dan adam cewa zai ba Allah zai yi cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya halitta to amma iyaye su ce tsora mutum a dirwa ko bai hude ko ba nasare ko ba babu to sai yake mun wayi gari akan kyakkyawa fahimta tsari da musulunci wa kalimatul ikhlas da kalmar ikhlas shine kalimatu tauhid kana min jida babu abota da tantanta sai Allah wa dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun waye gari akan addinin annabi wato annabin mu shine annabi muhammad tira da abin da Allah tabbata gare ni wa millati adina ibrahim sannan muna kan lilla turba hanya ta mahaifin ma annabi ibrahim domin ko da ji annabi muhammad abin da yake faɗa kenan ji annabi ibrahim abul anbiya ya yake cewa uban annabawa hanifan ai mustaqimin alaiha yana miƙe shine hanif da ake yi wa yara hanif ai hanif shine wanda yake a miƙe akan hanya dudar shine hanif ko hanifa ko hanif ko hunaifa ko hunaifa duk dan tasiri ne duk ba na da wanda yake miƙe akan taitin ne na annabi Ibrahim to amma ba laifi bane duk wanda aka makala wannan amma dai taitin ne naka cewa a miƙe shi kan addini musulman kuma yana musulmi wa ma kana min al mushriki shi ba mushriki bane kun san cewa ake yahuda suka ce nasu ne annabi Ibrahim kiristoci suka ce nasu ne kafiran maka suka ce nasu ne musulmi ma suka ce nasu ne sai Allah ya raba rigima sai ce ma kana ibrahim yahudiyyan kaga an kori yahudi wa jarat wala nasraniyyan an kori kiristoci su ma su waje sai ce ne walakin kana hanifan sau da haka mike ta kan addini su ma wato an nan maka su ma su kama gaban su ma ce ma hanifan musulman ya ka ce musulman sai aka ce to ku kuma musulmi ku zo sai ce wa ma kana min al mushrikina malamai suka ce to kaga in ma ba su gane ba san an kore sa a inda rasu da ke yanzu zai ce wa ma kana min al mushrikina kwata kwata ba mushriki bane annabi Ibrahim namu ne mushrikan maka gaba ɗaya ku kama gaban ku kuma annabi Ibrahim ba naku bane an fahimta da kyau ku to shine ko da yake ake jaddadawa wa ma kana min al mushrikina bai kasance kuma mushriki ba shirka ai yana da irin abin da yake lalata kowane iri ka san ita shirka ba iya ba iya addini take lalata ba har tattalin kasa tana rugudawa Allah ba ba a samun kwanciyar hankali in ana yi wa Allah shirka hankali ba zai kwanta ba in ana yi wa Allah shirka nau'in akar wani nau'in da ba hadisi ne mai kyau قال أخبرنا أبو محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن جنبور قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل بن ابي سالم عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sai malami ibn sulli yace jeyinsa muhammad bin sa'id ya karanta da shi ma kuma jeyinsa muhammad bin zumbur ya karanta da shi ma kuma jeyinsa abdulaziz bin abi hazim ya karanta da shi ma jeyinsa sa'id bin abi salim ya karanta da shi sannan shi ma wato mahaifinsa ya karanta da shi abu salih din shi ma kuma yace abu huraira da ya karantar da shi cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce idza asbahatum idan kuka wayi gari fa qulu kuti allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur allahumma ya ubangiji bika asbahna gare ka muka wayi gari wani ba amsaina kuma gare ka zamu yammata wani kana haya gare ka muke rayuwa ya Allah wani kana mutu kuma idan mun mutu gare ka zamu koma wai ilaika nujum sannan kai zaka tattara mu ya Allah ka take mu shine malamin sa ce idan yamma sai kuma sai ka biya Allahumma bika amsaina wa bika asbahana haka zaka ci ya ubangiji gare ka muke yammata sannan mu kai safiya haka ake juyawa Allah zai in kana duba yake musulmin din ka za ga yana rubuta ba Allah zai bika an kai na yin ma ce inda ta bari ka fara da asbahana da wannan hadisi ne shi ma ingantacce Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun kawo hadisin su ma Qala Albani yace hadisi ne mai kyau nau'un akar wani nau'in daban har yau قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين يعني الجوزي عن زائدة عن عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى شيء ما لدي ابن السني yace je malamin sa Abdurrahman ya karantar da shi shi ma malamin sa Ahmad bin Sulaiman ya karantar da shi shi ma malamin sa Husainu yani al-Jufi ya karantar da shi shi ma malamin sa Zaida ya karantar da shi kuma daga Hassan bin Abdullahi shi ma ya karantar da shi shi ma malamin sa Ibrahim bin Suwaid ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdullahi bin Yazid ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdullahi ya karantar da shi haka ce Abdullahi aka yi shiru wa yake nufi Abdullahi da Mas'ud shi kuma daga Annabi alaihi salatu wassalam yace kana yaqulu ya kasance yana cewa idza amsa idan yayi yammaci sai ce amsaina wa amsal mulku lillah والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار وإذا أصبح قال مثل ذلك idan mutum yake annabi ya kasance idan yayi yammaci sai ce amsaina mun yammata ya Allah wa amsal mulku lillah sannan gaba ɗaya mulki ya yammata a hannun Allah madaukakin sarki walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah domin da Allah ya ga dama ba za ka kai yamma ba to shine kake gode wa Allah ba kai kai yamma dai sannan jama'a mu gane ba wannan azkar din idan ya faro tun daga safe ana ta binka ana ta binka har azhar ka tuna ba kai ba za ka biya wanda ya fahimci me ya ga a zaga zaga duk wanda ya tuna kamar yadda in ya tuna bai ci abinci ba sai yayi haka ake so ka biya har zuwa lokacin da kafin rana ta faɗi ana banka kai sauri kai yawwa amma so ake bayan la'asar ka fara na yamma ka fara na yamma daga bayan la'asar kuma har zuwa dare har zuwa kwanciya bacci in ka tuno ka biya in ka dauki azkar a haka a matsayin baki to za ganye zaman ma jiki dai ran da baka yi ba za ka rika jin ba ka jin daɗi sai ka tuno a je ban yi azkar ba sai ga ko kana kan abun hawa ko kana tafi kawai sai kai abun ka har ina yawan faɗa cewa in ka ga mutum ma yana yawo da yakin mujlim a kan azkarin sa zai wani baka to da ba ya yi yanzu ya fara ai yau da gobe ne kana yi ka haddace wallahi ka haddace gaba ɗaya ka rike ma me ake yi gaba gaba ba ka bukata ce kai ke yawo da hijira hijira muslim kana yawo da shi ne saboda sauran wasu abubuwan wasu abubuwan da wanda kake dubawa amma dai hijira a azkar karka take ka rika kwanciya kamar rugu ka tashi kamar dankali karka yi haka boka karami da babbar yaki ma illa amma kana addu'o'in nan da annabi ya koyar ka huta wallahi domin kai wanda ake baka su ne ma gadi ba yan sanda ba ne ba sojoji ba ba yan vigilanti ba ba kaza ba ba yan karota ba mala'iku ne su suke gadin ka saboda haka a kiyaye in da ba ka yi to ka mai da kai yanzu ni ina izinin musulmi in ne ɗakin ka ba izinin musulmi amma ka bara hudu babu a daki babu a kabbara hudu kabbara hudu za a wani ta yi kaɗan ai ma ɗan kabbara uku yi gaskiya sai dai hudun ai wadda kuwa hudu za a yi ba na ɗauka ta kai za ka yi a ƙara wa sai mutu ai su a dawo ake ƙarawa yi wadda kuwa da saboda haka wannan shi ne to sai yake walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah kai tauhidi za ku ga duk wani abu da zai kai ya komo za ku ga annabi baya wasa da tauhidi a komai ya fi komai kima a gurin Allah tauhidi ba to shi zan ka taba wannan gabar ka shiga uku wahdahu la sharika la shi kada yake ba shi da abokin tarayya Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika min al-jubri na neman tsari a gurin ka ya Allah min al-jubri daga tsoro wal bukhli da rowa duk ciwo ne duk ciwuka ne wayannan in ka zama marowaci ai ka shiga uku wallahi ka san shi matsalan marowaci za a ga kansa ma ruwa yake wa ba zai an ba wai wani na ji wani yana na wani adidin sau na ji wani yana ai ba ina yana ga ya ɗaya ɗan adidin sau yana cewa ina da shi amma ina cin kuɗi na satin nan ne ina ci adidin sau yana cewa ai rufai da ɗin nan guda uku hudu nake shigowa da shi yace akan me ai zo da gemin na mutu akai ni da nauyi sai da ne da jawa wallahi yace haka kawai sai akai ni da dan nauyi na ba halin dina na ne ba ba to haka yake Allah ya baka dukiya ya baka sai amfani da ita amma wani zaka ga ji za su ji kiran su masu gadi Allah ya baka ai at-tahaddathu bi ni'mati Allah shukr in Allah ya ma dima ya kamata ka gode wa Allah hanyoyin godiyar kuma ka cika ta ka ta domin wanda Allah ya ba dukiya yanzu baya sawa a cikin sa yana ga ya jama'a jama'a kun gani Allah bai ba ni komai ba kuma ƙarya kake yi abin da kake ga mutane jiya yawa shi kuma Allah baya sa haka tab baya so idan ya ma ni'ima to ka gode ba to sai yace wal mukuli da ruwa wa su'il kibari da mummunan girma tsufa kenan shine irin tsufan da za a ga na'am ya mutum ya zama liya bibi ko kuma ba ma wannan ba ba za a ce ya zama liya bibi ba domin har amfanin haihuwa kenan in dai da yaya ai ba da rai dama kun san cewa duk wanda ya haihu ai dama za a biya shi ba ko ƴaƴanka dama shi za a ce so mutum inda dama kai aure da wuri kaga ƴaƴanka kusan kun tawo kai ɗaya nan yana da fa'ida da wani ya ji ka zo yana da amfani Allah eh saboda daga lokacin da ka zo yanzu sai bayan mutum ya gama girma ya aure to da matsala ku ya kuri ba eh amma wallahi yana da fa'ida in Allah ya taimake ka da dama kana dan 25 din nan kawai ka je kai auren ka amin ya Allah kiso da haka wannan jini an ga a ba muna ga muku Amr bin al-Az da Abdullahi bin Amr bin al-Az da shekarun da ya ba shekara goma sha ya ba dan shekara goma sha ya ba in suka to dauka za ka yi wa da kani ne dauka za ka yi wa da kani ne amma da an ba bai makara ba biyan baka za an maza a bai makara ba an kai ai da ba kai kudi ba shi ke da yanzu an riga an shiga saura kirji yanzu in sha Allah ana son shi addu'a ai sai ya ce to wasu irki bari irin wannan mummunan tsufan shi ne irin tsufan da an gane tsufan da mutum zai fitsari ya ta ihu ga mutum nan an fahimta ko ga inuwa ce ya ce ga wani abu ya biye an fahimta da ke ku da yin wannan tsufan ba a san ka gaskiya za ku ga annabi ya bar duniya 63 da yadda abubakar 63 ko da yadda umar ma 63 ko ko yi ƙasar 63 kusan dai a kula bawa rajidin mutum biyu 63 annabi ma 63 to kaga a cikin da wani abu kuma ai ba a shiga wani rikicin cikin ba a shiga wani abu ba an fahimta to annabi yana neman tsari da wannan wato duk da akwai wanda Allah yake wa baiwa za ga shekara akwai baiwa Allah da na gani kwanan nan shekara ta ɗari amma kalau har yanzu na ka biya Qur'ani ko bila ba ta ta Allah lokacin da ta yi wata rashin lafiya kwanan nan aka ta kwanta a wani asibitin nan wajen sakar gedin nan gedin da ta zo aka kara mata ruwa ta miƙe sai ta ce wa ƴan asibiti ba san lafiya ba ta ce ki jama'a marasa lafiya Allah ya ba mu alheri ta ce wallahi na tashi akai akai ta ce wallahi ta warke kuma wallahi shi kenan ta fito to akwai wanda Allah yake wa ƴan baiwar za ga ga shekarun amma kuma da ƙwaro da ƙwari akwai wanda kuma za a ga kafin a zo wannan gabar shi ke wani hamsin da wani abu ba za a ga biya ta kwarkwai ya shi ne suyin kibar Allah ya kiyaye ya sai yake wa fitinatin duniya da fitinar duniya fitintinin duniyan nan ko gashi nan kuna kallo mu da na social media ba kaɗai sun ishe ka fitina ba ta social media kaɗai ta isa to karka neman tsari a gurin Allah daga irin su wa azabil kabri da azabar kabari kaga fitinar duniya babban fitina da za a fara haduwa da ita shi dama fitina kala uku duniya kabari lahira Isa ya za ku ga da annabi Isa ya zo abin da yake kenan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu shine gurare uku ai Allah ka bani aminci lokacin da za a haife ni na girma ne ya harkata a duniya ka ba ta na zama cikin aminci wa yawma amutu da lokacin da zan mutu a sa na kabari ka bu amintar da ni wa yawma ub'athu hayya da lokacin da za a tace ni saboda haka wayannan gurare guda uku annabi za ku ga yana addu'o'i a kan to kaga fitinar duniya ta ce nan muna cikin ta wallahi kullum za ka ga da wahala a ta TV ina faɗan wannan baka ji sabon abu da ya fito ba ko ta harkar duniya ko ta harkar addini wani ya zo kawai kawo haka kawai wani ya ya koyi sai kirkiro wani abu ya faɗa kawai dan a san ki kawai haka fitina sai kawai dan a san ki wani abin da haka kai a cikin lafiya kana kallo akwai abubuwan da wallahi in ma ana yi na zo tsallake su nake ba na gani ba saboda me zaka ga mu already na san authentic din ba na bukatar naka mara kyau me zan da naka to sai mu ji to ji da ga akwai wanda hatta akwai wanda ko status ne akwai wanda in dai ka status sai ka kalla domin ka san baya safiya maybe amfanuwa za ka yi karuwa za ka yi ko amma akwai wanda in yayi sai dai ko da yake wasu barin wani sai suke ke ta jiya sai ta wuce ko shine za ka ga kamar an magani din to amma kamata ai wanda ka san yana shirye ka zo ka tsallake domin kar ka nuna ba ba kai biyun ba yau wai ya gaba a biyu to zai zai zai rika tsarkewa Allah ya tawo to sai yace wa azabin nari bayan azaba kabari da azaba wuta kuma wa idza asbaha qala mithla zalik in yamma dai sai ce lokaci yayi na'am to bari mu karasa sai ce idan ya kai in safiya kai ma sai faɗa ka Allahumma wato asbana wa wa asban burkulillah haka ake faɗa wa zada zaidun an ibrahim bin suwaid zaid ya tara daga ibrahim dan suwaid ana abdurrahman bin yazid ana abdullahi yarfa'uhu shine yake hadisi ne marfu'i wa ma udifa lin nabi marfu'u shine yake hadisi ne marfu'i ala yake wai za amsa kala idan ya kai yammaci zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ma kuma hadisi ne ingantacce cewa idan yamma ta yana faɗan wannan cewa ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki nasa ne godiya ta kace shi yake rayawa kuma yake kashewa shi ne mai iko akan komai wannan mai ciya da karu saba kun ga yake suna da yawa a ne zuwa ba cikin sa dai za mu koma insha Allah kamar da muka faɗa gobe muna da lakta a masallacin Hajiya Mariya mai kallon sa masallacin Magaji na imam masallacin jera insha Allah za mu milatta akan magariba zuwa isha kun yi magana aiko yawa to muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa alƙofin ta baka kusa abubuwan da muka fara daidai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya rabu sun gaishe ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa alƙofin ta baka kusa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alƙairi Allah ka biya mu musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kofin da madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da gafara idan za mu tazo Allah ka samu cika da kyau da imani matasan mu da yanni da yayye da suka kauta ne Allah ka dade su hanya muri dikiya Allah ka shirya mu muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kofin da madaukaka Allah ya fara ruba mu da asiri duniya da lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya ko a gaba Allah ku shiga lamarin muna da kwala da suna yin tafiyawa masu neman aiki da sana'a da kadimi na makarantu Allah ka taimake su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih aimata wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a baqi ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.